أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta EKS ko IKS Islam Kitabu Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi a waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine wato darasinmu ko mu ce zamanmu mu na wato 162 eh, kamar da yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatu al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ce wato ta 660 da wato bakwai kenan a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha malam yace fa in qila idan aka ce ma ma'anan fitari samawati me ake nufi da tsagewar sammai wan shiqaqil ardi da tsagewar kasai don ba kasa guda ake nufi ba wa khururul jibali da tartsewar duwatsu an gane ko duwatsu su tartse su niki min da'awatihimul walad lillahi ta'ala don saboda mutane sun kira yadda daga Allah subhanahu wa ta'ala ومن أين تئناني تؤثر هذه الكلمات في الجمادات أتي وأن كلمومي زاسي تاسيري زاسي تاسيري تؤثر كنا زاسي تاسيري وأن كلمومي في الجمادات أتكن الجمادات شيني واتو أبن أكيد في الجمادات abubuwa da suke ba sa da rai kenan daskararren abubuwa kuma ce abubuwan da ba sa da rai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qalu ittakhadha ar-rahmanu wato walada an gane ko wa qalu ittakhadha ar-rahmanu wato walada Allah subhanahu wata'ala ce laqad ji'tum shay'an wato idda sannan takadu samawatu in mun gane ko akwai kuma yakadu samawatu imamu nafi' da kisa'i sun karanta yakadu domin da ba muannas ne suka ce ghaira wato haqiqi takadu samawatu ko yakadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda sannan kuma idan muka duba imamu abu amr ibn al-ala da kuma imam Hamza da imamu Ibn Amir da imamu Yaqub da Khalaf al-Ashir da kuma Shu'ba sun karanta yanfatirna minhu an gane ko sauran kuma sun karanta yatafattarna minhu kina akwai qira'a yanfatirna minhu akwai yatafattarna minhu in fatara shine yanfatirna yatafattarna daga tafattara tsatsagewa to dan haka dai akwai qira'o'i daban-daban a karkashin wannan ya kamata ɗalibin ilimi ya yi hattara don kada mutum ya zo ya ji an karanta da wani abu wanda bai sani ba ya zo ya zabura ya ce a'a wannan ai babu wannan kira'a ko ko a'a an karanta da kuskure a'a ba haka ake nufi ba ya kamata ɗalibin ilimi idan ya ji wata kira'a wadda bai sani ba sai ya iya abin nan kaga nan misali wa qalu ittakhadha ar-rahmanu kaga wulda wa qalu ittakhadha ar-rahmanu wulda hamza da kisa'i sun karanta haka zaga wuldan suke karanta wuldan wulda ba ga yanzu ka ce walada wani ji an ce wulda sai ce a'a shi bai da wannan qira'a ba a'a ba ka da wannan qira'a ba ka tambayi malaman ilmul qira'at in sun ce maka akwai ta to wasu sun ce wuldan jam'i ne wasu sun ce waladan kuma da shi da wuldan duk ma'anar su daya akwai dai bayanai na malamai almuhimmu dai to wannan aya da ta yi zancen cewa sammai da kasai za su tsage dan an ce an kira yadda da zuwa ga Allah menene ma'anar shi yace kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi da shi annallaha ta'ala Allah madaukakin sarki ya kula na cewa wato kittu af'alu hadha bis samawati wal ard ma'ana nayi kusa in aikata wannan da sammai da kassai wal jibali da duwatsu inda wujudu hadhihi al kalima lokacin da ake faɗin wannan kalima ghadban ala qa'iliha saboda hushin da nayi akan wanda ya faɗi wannan kalima laula hilmi in ba da juriya ta ba da haƙuri na wa imhali da kuma jinkirin da nake yi wa Allah u'ajjila al'uqubata ba na son in gaugau yin gaugauto da azaba ga gare su kama qala ta'ala kama inda Allah ya ce inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula Allah ne yake rike samai da kasai an tazula ma'ana ai Allah tazula ta yadda ba za su fado ba suratu fatir aya ta 41 yace ai an takhirra alal mushrikina dan kar ta fada akan mushrikai wa tanshaqqu al-ardu bihim kuma dan ga ƙasa ta tsage su fada a rubuta da su wa yadullu ala hadha abin da yake nuna wannan qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala fi akhir al-aya a ƙarshen aya innahu kana haliman ghafura kina Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance haliman mai juriya ghafuran wato mai gafara shi yasa bai tsatsage sammai ba kenan ba ana rufin su sammai da kasai ba za su tasirantu da wannan shi yasa sai ya kawo wannan ya ce to ga abin da ake son a ci asani mallan yace abu na biyu an yakuna isti'zaman liqubhi hadhihi kalima an faɗi cewa sammai da kasai za su tsage an gane ko liqubhi isti'zaman dan girmama nuna girman liqubhi hadhihi kalima saboda munin wannan kalima wa taswiran saboda ayi taswiri a sawwara li athariha ga tasirin ta fi dini ga addini wa hadban da yadda take ruguzawa li arkanihi ga rukunnan addini wa qawaidihi da kuma gimshikansa wa anna misala zalika al-athar to misalin wannan tasiri fil mahsusati ga abinda ake gani an yusiba hadhihi al-ajsam al-azima kinan wannan ya samu irin waɗannan jiki abinda an halitta mai girma allati hiya qiwamul alam waɗanda su ne wato tsayuwar duniya ƙashin bayan tabbatar duniya an gane ko abubuwan da su ne duniya take tsayuwa kenan turakun ta qiwam ai ma yaqumu bihi shay' ya ce to waɗanga abubuwa jiki da ake gani kamar samai da ƙasai kenan tasirin girman wannan kalma ya kai inda in an nuna ta a zuci ko a hankali tana da girma to amma in ana son a kwatanta ka gane to da za a nuna tasirin ta ga abin da yake halitta ne ana ganin shi halitta ce wadda ake gani allati hiya qiyamul alam ma tanfatiru minhu wa tanshaqqu wa takhiru kai da za a ce tasirin ta za a ɗauko shi a nuna ma shi ga abin da kake gani to da za a nuna tasirin shi ga sammai da kasai da sun tsatsage sama ta tsage ƙasa ta tsage duwatsu su rugushi to wannan shine abin da hankalinka zai iya baka amma ba a suranta maka munin ta ba wato wato abin nan ga abin da ba a gani ga abin da ake gani sai a ce maka to doki tasirin shi lokacin da Allah ya ce ma annabi annabi Musa ya roki Allah Allah ya nuna masa ya ga Allah Allah ce lan tarani ba za ka gani ba amma walakin anzur ila aljabal ka dubi dutse fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani kaga sai Allah ba annabi Musa misali da abin da yake gani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka lokacin da hasken ubangiji ya bayyana ga dutse sai ya tsatsage ya koma wato abin nan to kaga wannan misali ne an ka bashi da abin da yake gani to kamar haka waɗansu sun tafi cewa kenan wannan kalma munin ta da za a bayyana shi ga mutane to daga abin da zai faru ga sammai da kasai waɗansu malamai sun tafi akan haka to eh wannan shine abin da wato wato malin ya kawo game da bayani karkashin wannan aya amma waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa a'a a aqida ta sunna wal jama'a ba a cewa sama ba ta jin wannan kalma ba a cewa ƙasa ba ta jin wannan kalma domin Allah ne ke sa wata shi suna da hankali suna da tsarin su wanda mu ba mu san shi ba kenan nan da an ka ce wato ba ci tasiri gare su wannan ba gaskiya bane suna iya tasiri ga sammai da kasai domin Allah ya san halin su wanda mu ba mu sani ba Allah ya san halin su wanda mu ba mu sani ba kinan ba zuwa a ce ba su ba tasiri to kamar wanda suke kore sama za ta yi magana gashi kasa Allah ya ce yawma idin tuhaddithu akhbaraha za ta yi magana hannu da hannayen mu da kafafuwan mu za su yi magana da tashi alkiyama Allah ya faɗi wannan yawma tashhadu alaihim alsinatuhum aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun wa qalu li julidihim lima shahidtum alaina za su ce dan mi za ku murshida ashe suna magana gumaka za su yi magana a ranar tashin alkiyama duk a nan duniya sai a dauke su ghairal aqil amma a wajen Allah ba a cewa ghairal aqil sammai da kasai Allah ya musu magana yace itiya tau an aukarha qala ta'atina ta'in Allah ya magana da su kuma sun karba dan haka cewa ba sa magana da dabbobi da wadannan abubuwa a'a a hankalinka kai da Allah bai baka wannan iko ba amma da Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi sai ce walakin la tafqahuna tasbihahu babu abinda baya tasbihi amma ba kwa ji ne to abinda an ka ce ba ka ji kamar rayuwa ce ta shuhada Allah ya ce bal ahya'un walakin la tash'urun suna raye amma ba kwa ji ba kusan wannan rayuwa ba sai ka zo ka ce babu rayuwar barzahu babu azabar barzahu babu azabar kabari abinda an ka ce baka sani ba kuma ka ce dole sai ka kare ta Allah kaga akwai matsala abinda Allah ce baka ji baka san shi baka ce a'a to da haka a ce aljamadatu waɗannan kalma ba su ta'asiri akan su wannan zahiri yana saba ma aqida ta wato ahli sunna wal jama'a kenan malam nan ya dauki wani ra'ayi ne wanda sai mu ce ra'ayi ne wanda yake da rauni da ke akwai da sun kafaɗe shi amma wannan ra'ayi mai rauni ne sai dai mu fatan Allah ya gafarta mana gaba daya tunda mu ma muna yin kuskure ba wai su kaɗai ne kawai suke yin kuskure ba to wannan shi ne abin da zamu iya wato karawa game da wannan to sai abu na gaba mas'ala ta 668 malam yake cewa fa in kiri idan aka ce kaifa qala ta'ala huna ya akai Allah ya ce a wannan wuri fi sifati shirki a cikin sifa ta shirka ma'ana ga game da al'amarin shirka Allah ya sifanta shi da cewa takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda mun faɗa cewa takadu samawatu akwai qira'a yakadu samawatu ina fata an fahimce ni wato idan muka duba imamu nafi' da imamu kisa'i sun karanta yakadu samawatu an gane ko sannan kuma da ya ce takadu sau ya tafattar na minhu mun faɗa cewa wato da imamu abu amr ibn al'ala da kuma imamu wato yaqub da imamu hamza da imamu khalaf da imamu ibnu amir da kuma imamu shu'ba wanda yake rawi ne na asim sun karanta yan fatirna kina akwai yan fatirna akwai kuma ya tafattarna yan fatirna daga in fatara ne ya tafattarna daga tafattara ne tsatsagewa abu to almuhimmu ya tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda malam yace to sammai sun yi kusan su tsage ƙasa ta yi kusan ta tsage duwatsu sun yi kusan su zube su abin nan su faɗi su niƙe su zamanto gari yace to suratu maryam aya ta 90 malam yace to wa hadha yadullu ala quwwati kalimati shirk wannan yana nuna ƙarfin kalma ta shirka wa shiddatiha da tsananinta wa qala ta'ala fi surati ibrahim Allah ya faɗa a cikin suratu ibrahim salawatullahi alaihi wato amincin Allah ya tabbata a gare shi fi sifati kalimatu shirk kuma sai siffanta kalima ta shirka inda Allah ya ce wa masalu kalimatul khabitha misalin kalima da take mummuna ka shajaratin khabitha kamar itan itanya ce ko bishiya mummuna wato ujutu sat min fawqi al-ardi domin in za a fara karatu sai a ce ujutu sat in za a fara da wannan kalima domin harafi wato na biyu bayan alhamza yana da dhamma dama ka'idarta idan harafi ita wannan alhamza da ake kira hamzatul wato alwasli idan za a fara karatu da ita to idan harafi wanda zai zo bayanta in an an lissafa da ita sai a ce harafi na uku in ba a lissafa da ita ba sai a ce harafi na biyu to yanzu da in mun lissafa da ita ta'un shine harafi na uku in ba mu lissafa da ita ba ta'un shine harafi na biyu anan to in harafi na biyu in ba mu lissafa da ita ba ko harafi na uku in mun lissafa da ita in yana da fatha ko yana da wato kasra sai a karanta ta da kasra kaga sai a ce istaghfir lahum harafi na ta'un an gane ko yana da wato shine harafi na uku ko na biyu kenan in Allah safa da ita shine harafi wato na uku yana da fatha to ita sai ta tashi da kasra istaghfir lahum in kuma harafi na uku in mun lissafa da ita ko na biyu yana da kasra to kuma da kasra ake karanta ta sai a ce ihdinas siratal mustaqim idan ta zo bayan lamun ta al ta'rif nan ake karanta ta da wato fatha alhamdulillahi rabbil alamin allahu arrahmanu arrahim almaliku alquddus amma in harafi wanda ya zo na uku yana da damma to ita da damma ake karanta ta ko ko harafi na biyu in ba mu lissafa da ita ba to anan ta'un tana da damma sai a ce ujutu that uqtulu yusufa uktub usluk ya daka fi jaybika da yawan masu karatu na suna samun matsala to idan muka tsaya a nan sai mu ce wa masalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabitha ka khabitha sai mu ce ujutu sat min fawqa al-ard amma idan za a wuce wato yanzu nan qurra suna da karatu guda biyu ana iya cewa masalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithati nijitu sat ko nujutu sat ina fata an fahimci ni in an ce nijitu sat kamar ba a hankalta ma wato an hankalta ma wato haɗewa aka yi shi ko wanda an ce nujutu sat kamar an hankalta mutum ba ba a haɗan ba wato hukuncin guda ne to akwai kira'o'i ne daban-daban wanda ya karanta nijitu sat ko ujutu nujutu sat duka babu wanda ya kuskure daga cikin su akwai kira'o'i a karkashin wannan wannan ina kawo shi saboda ɗalibai su yadda ake karantawa kuma da an ka ce khabithati nijitu sat to ina wannan tanwinin ya shigo ina nunin take to khabithatin din nan in ka ji tan ko tin ko tun asalin shi nunu sakina ce wanda aka shafi yanzu kaga in muka ce muhammadun muka yi dommataini ko muka ce muhammadun muka yi domma saman dalun sai muka yi nunun duk ɗaya ne dun ɗin ne to asalin wannan tanwinin nunu sakina ce tun taku an gane ko wato tun taku wala tuktab wadda ana furuci da ita amma ba a rubuta ta to yanzu in ka ce niji to sat kenan da nunun da nunun na suka haɗu shi kuwa in sakina ne litaqaya faktisir ma sabaq idan harufa masu kuni biyu suka haɗu sai kai ma na farko kasra wannan kuma ba wai ka'ida ce akwai inda ake ba kasra ake yi ba amma galibi ka'ida ce ta malaman sarfu wa in yakul linan fa hadfuhu ahq kenan wa mathalu kalimatin khabithatin ka shajaratin ka shajaratin khabithatin nijitu sat akwai kira wanda ke karantawa nujutu sat min fawqi al-ardi ma laha min qarar to anan Allah ya kamanta kalima wadda take mummuna wadda take ta shirka kamar itaciya ce ko bishiya ce wadda take mummuna wadda an zumbucike ta ko an cirke ta daga ƙasa malaha min qarar ba ta da tabbata kenan kalma ta tauhidi tana da tabbata kalma ta wato wadda ba ta tauhidi ba ba ta tabbatuwa sannan kuma wannan misali ne ga duk abin da magana ta gaskiya wadda an kai da ikhlasi ita ke tabbata wadda ba a idan ikhlasi ba ba ta tabbata ko da ba zancin tauhidi ba ko kuma abu na gari shine ke tabbata abun da yake ba na gari ba baya tabbata sai zaman to dai a takaice misallan ana iya fitar da abubuwa daban-daban dan kaka joni yayi wata fassara wadda ta saba mata ka ce a kai baka yadda da wannan ba suratu Ibrahim aya ta 29. Malin ya ce to wal muradu bil kalimatil khabitha abinda ake nufi da kalima mumuna kalimatu shirki kalima ta shirka kaza qala ibn Abbas radiyallahu anhuma kama haka ne ibn Abbas ya faɗa Malin ya ce au bi shajaratil khabitha ko ko abinda ake nufi da shajara mumuna shajaratul hanzali ita ce itaciya ta abin nan hanzal wato guna wanda ake kira guna shanu mai ɗaci an gane ko to wannan ba a iya cinta kaza qala hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa to wannan mai ta'aliki akan wani littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi in ka diba karkashin Hamish karkashin wani littafi sai yasa number 1 ko mu ce yasa numero 1 sai ka duba ka gani yace sahihun wannan magana ya ta inganta amma mauqufan in ya zamanto ta tsaya ga Ibn Abbas ta inganta zuwa gare shi da'ifun marfu'an amma wannan magana a ce an danganta ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta daukaka to ta zamanto da'ifiya shi yasa kaga dalibin ilimi sai ya hattara in an ce an danganta ta zuwa ga Ibn Abbas sararin ta ya inganta in an danganta ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata inganta ba shi yasa ɗaliban ilimi sai ka yi hattara da mustalahatul ilmi da sanin wato mas'aloli da qa'iqul ilmiya ko ne ilimi da mas'alolin da suna da hatsari ba kowa san su ba kaga an ka ce hadisi da'ifi ya bambanta da sanadi da'ifi sanadi da'ifi wannan sanadin bai inganta ba ba shi ke nuna hadisin bai inganta ba tana yiwa hadisin ya inganta ta waɗansu riwayoyi daban-daban ko ko tana yiwa in an haɗa riwayoyinsa sanadi daban-daban in an haɗa shi na da'ifu ne na iya tashi ya zamanto hasanul li ghairihi to shi yasa in baka bambanta ba tsakanin hadisi da da'ifi da sanadi da'ifi sai kai ta zuwa kana cewa hadisin nan da'ifi ne ko da ake bincika sai a gane ba haka nan bane matsalar baka yi karatu ba wajen malamai baka san mustalahat na ahlul hadisi ba kana kokarin kuma sai ka yi magana a cikin abin da baka sani ba shi yasa ai hattara to kaga nan wanga asar in an danganta shi an ce ibn abbas ya faɗa ya inganta in an ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa bai inganta ba ina fata an fahimce ni to shi ce kaza qala kaga lokacin da ce qala ibn abbas ibn abbas ya ce kaga nan ba a yi masa ta'liki ba amma da yace kaza qala hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ce qala al-imam at-tirmidhi shi mai tahqiqi wannan littafi a ƙasa sheikh mustafa al-adawi yace imam at-tirmidhi yace fi sunanihi a cikin littafin sa as-sunan hadisi na dubu uku da arba'in da hudu sai ya kawo sanadin wannan hadisi يكاوش حدثنا عبد بن حميد حدثنا ابو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن شعيب بن عن شعيب بن الحبحاب عن انس بن مالك قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقناء عليه رطب فقال مثل مثل مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يعني أنت قناع إن كلمة قناع تنا يدوك كما للبي أما أنا نفهم قناع واتو أنا نفهم كمر واتو وني كندوك أرمي يدذا يفسر شيء yace qala hiya an-nakhla kinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta da itaciyar dabino ake nufi wa masalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin ijtuffat min fawq al-ardi ma laha min qarar yace qala hiya al-hanzal qala fa akhbartu bidhalika abul aliya fa qala sadaqa wa ahsana kaga wannan shine wato abinda anka kawo to wannan kaga riwaya ce ta Anas bin Malik yace an zo manzo sallallahu alaihi wa sallam da shi an ka ce sadaqa wa ahsana to sannan kuma وأحسن يتي حدثنا قتيبة حدثنا أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب حبحاب عن أبيه عن أنس بن مالك نحوه بمعناه ولم يرفعه ولم يذكر قول أبي العالية وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة وروى غير هذا مثل هذا موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير حماد بن سلمة kaga imamu tirmidhi na zancin ba a samu wanda ya ɗaukaka shi ba in ba hammad ibn salama ba wa rawahu ma'marun wa hammad bin zaid ghayr wahid wa ghayr wahid wa lam yarfa'uhu kaga babu wanda ya ɗaukaka da shi haddathana ahmad bin عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد عن شعيب عن شعيب بن الحبحاب عن انس نحو هذا hadisi Qutayba wa lam yarfa'ahu kenan kaga an nuna duk dai hanyoyin da hadisin ya zo galibi ba mauqufi ne ba a daukar da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ba shi yasa aka yi sabani kenan kaga wanda yace an danganta shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tana yiwa shi yarin jihar da an daukar da shi to amma wannan yana buƙatar sai an kawo dalilai tun da jamhuri bisa daukar da shi ba zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga magana ta mahalan ba wai kawai ka faɗi magana ba kawai kai shiru ka ce kai baka yarda da kaza ba wani kawai yana zaune sai ka ji an faɗi hadisi sai ce kai ni kawai rayuwata ta nuna mini wanga hadisin ban ji daɗin shi ba don haka ni ban yarda wanga hadisi ba kawai don rayuwar ka zauƙin ka kawai kai baka yarda hadisi ba to wani dalili ka kawo in haka nan na sai kawai mutum ya zauna shi ba ya ce wanga hadisi bai yarda da shi ba kaga daga nan kuma ba daga nan za a tsaya ba sai a kai ga Qur'ani kinan ba ga Qur'ani ba an ka zo an ka dibo ta aya in ba ma ba sai ka ce kai baka yarda ga aya ba to ina addini kuma ai an rusa addini dan haka ba zauƙi na ba malaman hadisi suke cewa ya inganta dalilai suke kawowa in kaga dama an dubi dalilan su a karba shi yasa ake samun sabani har manyan manyan malaman hadisi ka iske wasu inganta hadisi wasu sun da'afa shi ba don son rai bane a'a in ya in in ka dubi dalilan su kai ma kana da hankali sai ka duba ka gani wanne ne zaka ɗaukar dalilan sa in ma ka kai wannan matsayi in baka kai ba sai ka dubi wanda ka fi amincewa da bayanin sa sai kai aiki da hukuncin sa idan muka duba ko a wannan zamanin irin wannan yana faruwa za ku ga yanzu manyan manyan malamai ma ana samun irin wannan wanda yake nuna maka shi kanshi ilimin hadisi ijtihadi yana shiga ciki ba wai dan hadisin akwai kuskure cikin shi ba a'a ta sanadin da hadisi ya zo in muka duba Sheikh Nasiruddin Albani babban malamin hadisi ne idan muka duba in muka duba Sheikh professor na hadisi Ahmad Al-Ansari wanda yake kasar Madina shi ma babban malamin hadisi ne to wani lokaci sai su zo wajen saha hadisi da da'afa sai a samu sabani wani lokacin Albani yazo ya ce hadisin nan shi a wajen sa ya inganta shi kuma wannan professor shi ma ce wanda kuma shi ma babban malami professor ne na hadisi an san shi a duniya wanda ma maktaba ba wanda yake da ita a garin Madina ana ganin tana daga cikin maktabobin da sun yi karanci a duniya kuma sai a zo sai ya ce shi hadisin nan bai inganta a wajen shi ba ko ko wani lokaci shi shi inganta shi ko ya samu sabani amma wannan ana hankalta mu kowane da bincikensa da ya kan hadisi yana yawa wani lokacin albani ya samu dacewa wani lokacin kuma wancin shi ya samu dacewa to amma sai an tattaro dalilan su an bincika an ga kowa abin da ya faɗa sai a hankalta ma dalilan ba wai da son ran suna so kai ba tana yawa wannan bawan Allah cikin wannan hadisi sai Allah ya bashi maraji masu yawa sai ka iske ya samu dacewa wannan kuma sai ka iske maraji in su yin abin nan kuma wani lokacin sai ka iske malami da kansa ma ya ingantar da hadisi daga wani lokaci ya dawo ya ce da'ifi na saboda iya ilimin shi lokacin da ya ce sahihi na sahihi na daga baya da ya ƙara bincike kuma sai ya bayyana gare shi da'ifi na kuma ya tabbatar da shi da'ifi na to me matsala ya kamata ɗaliban ilimi a san yadda ake bincike na ilimi a san yadda ake tattauna kan mas'aloli na ilimi kuma kan yan qur'ani kullum su ce maka can an ce kaza can an ce kaza wai kuma duk wai cikin hadisi na to gashi ne yanzu qur'ani ne muke karatu kullum sai kaga cikin qur'anin ma sai an yi kokari an ganar da kai nan wani wuri an ce kaza nan wani wuri an ce kaza kenan wannan ba wani abu bane ya kamata mu fahimci wannan a ilmance wallahu ta'ala a'lam to almuhimmu da ya kawo wannan yace kaza qala hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kawo maganganu malamai sun ce bai inganta ba sun ce ya inganta ma'ana in an daukar da shi zuwa ga manzon Allah bai inganta ba hadisi bane amma in an bar shi zuwa ga ibnu Abbas ta tabbata magana ce ta ibnu Abbas an gane ko ko ko wato abin nan yace wa hadha yadullu ala ma'ana ko Anas magana ce ta Anas misali tunda ta farko an kawo ta ga ibnu Abbas malam yace wa hadha yadullu ala du'fi kalimati shirk wanga misali da anka kawo cewa da anka ce malahamin qarar yana nuna cewa kalimar shirka tana da rauni an gane ko wata lashiha tana logayi wa asalin talasha shine abin da ya logayi ko ya bace cikin wani abu kenan tana wato mu ce logayiwa wadmi hilaliha sannan kuma tana da rauni id mahalla shay'u ay da'ufa abu yayi wato rauni fa kaifa tawfiqu bainahuma to ya zamu yi mu hada tsakanin su gashi nan Allah subhanahu wataala ya ce saboda girmanta sammai da kasai za su iya tsagewa sannan kuma su duwatsun su ruguje nan kuma an ce kalima ta shirka ma lahamin qarar an sifanta ta da kamar itin yadda ba ta da abin ga kenan an nuna tana da rauni to ya zamu yi da wannan bal ma kuma Allah ya nuna tana da girma a cikin suratul al-kahf ma Allah subhanahu wataala yake cewa kaburat kalimatan takhruju min afwahihim to ya zamu yi malam yace kulna zamu ce wusifat kalimatu shirki fi surati ibrahim alaihi salam bi du'fi an sifanta kalima ta shirka a cikin suratu ibrahim da rauni da anka ce da'ifa an gane ko da anka ce malahamin qarar kenan tana da rauni wa huna kuma nan bil qubhi an sifanta ta ne da muni muni fa hiya fi ghayati du'fi tana da ta kai matuƙa wajen rauni wa fi ghayati qubhi kuma ta kai matuƙa wajen muni wal fadha'ati da kuma wato an ce fadha'a shine wato kamar a ce rashin kyan gani fala tanafi bainahuma babu matsala domin rauni daban muni daban abu yana iya zamantowa mai rauni ne amma sai zamanto yana da kyawu zaka iske wani mutum bai da karfi amma kuma Allah ya bashi kyawun jiki wani kuma sai ka iske yana da karfi amma bai da kyawun jiki gashi Allah ya bashi wadata jiki wani kuma sai ka iske yana da karfin jiki kuma yana da kyawun jiki kuma yana da karfi wani kuma sai ka iske bai da kyawun jiki kuma bai da kuma yana da muni in an ce kuma muni haka ne Allah gada ma ya halicce shi kai na a tsarin kaka ganin kamar kaza na amma duk duniya in ta taru abin da fi komi muni ba za a yi halittarsa ba amma a ɗabi'a ce ta dan adam sai shiga wannan abin shi bai bai son shi kuma abin da kake gani ma wato kamar yanzu misali wata mata wadda kake ganin kai ba ta burge ka to wani kuma shi duk duniya ba wanda yake so sai ita ɗabi'a ce ta Allah subhanahu wataala ko cikin ɗabi'o'i suka ka kai wani abu wanda abincin da baka so ka ci shine wani ma yake so ya ci a duniya shi karshen sa abincin da yake bukata kenan sannan wata ɗabi'a wadda kai baka ganin ta mai kyau sai kaga kuma shi wani ita ce take da kyawu a wurinsa wato shine ake kira wato annisbiya wanda kuma babi ne mai fadi in Allah ba mu iko ta rana kamata a yi karatu ko anan ko a wani wuri akan sa shine wato relativity wanda kuma cikin aqida ma suna kawo shi suna son mutane su fitar daga cikin addinin musulunci wanda kuma wannan abu bai dace ba ya kamata a yi hattara saboda za ku sun ce wasu sun ce Allah ɗaya ne wasu sun ce Allah biyu ne wasu sun ce Allah uku ne wasu sun ce kuma babu Allah kamar wato sai lanacir nature kenan ita ce take jujjuyawa wasu ce a'a Allah kaza ne Allah kaza ne sun kace to duk dai sun yarda dai karshe dai akwai Allah ko da wanda ya ce nature ita ce Allah din to ita ce Allah shi kenan babu matsala nisbiya ce mas'ala ce nisbiya to wannan mas'ala ce tana da hatsari duk wanda bai yarda da wato Allah subhanahu wataala ba a aqida ta addinin musulunci to wannan mutum ba zance a ce yana akan gaskiya wannan akan bata yake ya kamata mu fahimci wannan wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin zan ta a ce kowa akan gaskiya yake wannan ba zai taba yiwuwa ba sannan ittihadul adyan bai yiwuwa a sassako addinai a debo cikin wannan cikin wannan hada ai addini guda wannan qadiya ce wadda tun zamanin da kafirai sun taba ma dora ta ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ce bai yarda da wannan ba me yake cewa wato Allah ce wa dulau tudhinu fayudhinu sun so ka dan yi sako sako ka dan bar wani abu su ma su hada qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ba zancen wannan kafirai ba dama ai kafirai ne da suke matsala da annabawa shine a ce a kama Allah daya tun waɗancan kafirai na farko ma kafin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna da irin wannan tunani suka ce qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una kana son mu bauta ma Allah tare da wani mu rike Allah shi kadai kaga ashe kafirai suna son ne a dan hada da wani abu dan haka ittihadul adyan babu shi amma akwai alhiwaru bainal adyan tattaunawa tsakanin addinai amma bi quyudin wa shurut da sharuɗa da ka'idodi waɗanda musulunci ya shimfiɗa yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tattauna da wafdun najran kristoci daga ƙasar Yaman da suka zo da kuma yadda annaba ma suka tattauna da kafirai pagan arna waɗanda babu su yarda akwai Allah ba ko waɗanda suka yarda wato suna akan shirka aka tattauna da su da haka tattaunawa da kafiri in an bi ka'idar sharuɗa wato musulunci wato ya yarda da wannan wannan kenan insha Allahu ta'ala to kenan ƴan uwa musulmi abin da ya kamata mu fahimta shine cewa tattaunawa da kafirai an gane ko wato ba abu ne wanda shari'a ta hana shi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tattauna da su Abu Jahal da su Abu Lahab amma shin bisa waɗanne dokoki ne za a tattauna kuma da waɗanne sharuɗa ne za a wato tattauna da kuma ka'idodin da za a bi wanda ba a saba ma shari'a ba kuma akan mene za a tattauna da sauransu irin waɗannan abubuwa duka ana bukata ko tsakankanin musulmi da musulmi akwai tattaunawa wato ana tattaunawa da haka ba wani sabon abu bane amma akwai bandar da ake son a shirya shi yasa ake son a maida shi kamar wani wato majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen turawa su ɗauki nauyin tattaunawa don saboda su zaɓi waɗanda suke so su wakilci musulunci waɗanda za su iya musu wato tasiri a zuba kuɗi kuma saboda ana samun maƙudan kuɗaɗe wajen tallar irin waɗannan ababen musamman abin da zai ruguza musulunci da zamantakewa ta musulmi ƙadiyya ta aure da zamantakewa ana ba waɗansu maƙudan biliyoyi sai suna tallata irin waɗannan abubuwan su ja ayoyi da hadisai don su kare son turawa shi kuma Allah subhanahu wataala ba yaron kowa bane Allah subhanahu wa ta'ala ya fi karfin ya kare manufofin majalisar ɗinkin duniya ko wani ko ta gwamnati a turai to ina ganin wanda mas'ala ya kamata wato sai mu barta a nan daga nan sai mu tashi a mas'alan mu ta gaba mas'ala wadda za mu tashi kenan akan ta yanzu mas'ala ce ta ɗari da tara a cikin littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin domin ita ce take akan jerin ayoyi ayar da muka yi bayani akan ta aya ce ta 63 a cikin suratu Maryam tilka jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya a cikin littafin as'ilatul qur'an majid yanzu kuma wannan aya ita ce ta 71 ita ce take akan layi a mas'ala ta 109 a cikin littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab malam yace to qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa in minkum in wagga bi ma'ana ma wato galibi idan ka ji an ce in ta zo da ma'ana ma to illa take zuwa bayan ta tare suke kenan in ka ji an ce in wagga ba shartiya ba ce a'a in minkum illa waridhanan bi ma'ana ma tana nufin ma'ana wato annafi wa in minkum ai ma'ana ma minkum ba wani daga cikin ku illa wariduha sai ya gitto ma wutar jahannama an gane ko to malamai daga warada yariduni shine tisgowa ko gittuwa inji malaman zauri tisgowa هذه الآية الكريمة وانا آية ما درجة انجمالا تدل تنانون على أن كل الناس لابد لهم من مريد النار تنانون cewa ba shakka ba makawa dukkan mutane sai sun shiga wuta misali an kace wurudan bi ma'anar dukhul wa akkada zalika mallan yace Allah ya karfafa wannan da yace za a shiga bi kaulihi da fadarsa kana ala rabbika hatman maqdiya kana ya kasance ala rabbika akan ubangijinka nan ba ana nufin akwai wani abu saman ubangiji ba dan la yajuzu listila'u ala Allah la haqiqatan wala majazan na ana nufin alƙawari wanda Allah dokan makansa kuma babu abin da ya wajaba akan Allah dole sai yayi a'a shi na dokan makansa ala rabbika wato ga ubangijinka na an danganta wato idafa lit tashrifi dan a wanu to nuna daukakar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda irin yadda ya bauta ma Allah ba wani mahaluki wanda zai bauta ma Allah irin haka kuma shi ubudiyya shi ta bambanta da ta kowa shi yasa sai aka ce rabbika domin Allah shine ubangijin kowa da kowa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda an gane ko atir rahman abda to anan sai yace kana ala rabbika abu ne wanda ya kasance akan ubangijinka wato gun ubangijinka za a ce hatman wato tilas maqdiyan wanda an zartar da shi abu ne wanda addoli ma'ana Allah ya daukan makansa ba wanda ana iya tilastar da Allah ba suratu maryam aya ta 71 malam yace wa qad jaa yazo fi aya fi ayatin ukhra a wata aya ma yadullu ala anna ba'd nas wa abin da yake nuna cewa waɗansu sashen mutane mub'adun anha za a nisantar da shi daga wuta la yasma'u laha hissan baya majin motsin wuta ko sautinta wa hiya qawluhu ta'ala ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala ulaika anha mub'adun a cikin suratul anbiya inda Allah ce innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha kinan waɗanda wato kyakkyawa ta gabata da gare mu ma'ana kalima kyakkyawa ko ko waɗanda za su shiga aljanna wato wannan wa alƙawali ya gabata da gare mu ula'ika an hamu ba'adun waɗannan za a nisantar da su daga ita wato wuta la yasma'una hasisaha ba sa jin motsinta ko a ce ba sa jin sautinta ko kururuwarta suratul anbiya'i aya ta 101 da aya ta 102 to an ce ba za su ji motsinta ba kuma an ce sai sun bijiro sun gitto ma wuta ko sai sun shige ta ma'ana guda biyu malam yace to wal jawabu ga amsa amsa huwa ma zakarahu al-alusi shine abinda Imam al-Alusi ya faɗa a cikin tafsirinsa tafsirul alusi wa ghayruhu da waninsa min anna ma'ana qawlihi abinda ake nufi da fadar Allah mubaduna za a nisantar da su ai min azabin nari wa almiha za a nisantar da su daga azabar wuta da kuma radadinta waƙila waɗansu malamai sun ce ib'aduhum anha nisantar da su da za a yi daga wuta ba da an yakunu qariban minha in sun kasance kusa da ita kawai sai a nisantar da su malam yace to wa yadullu lil wajhi al awwal abinda yake nuna wato fuska ta farko wato ma'ana amsa ta farko da anka bayar abinda yake karfafa ta ma akhrajahu al imam ahmad abinda imam ahmad ya fitar wal hakim at-tirmidhi da imam at-tirmidhi wa ibn al munzir da ibn al munzir wal hakim da imam al hakim wa sahahahu jama'atun kuma jama'a daga cikin kenan malaman hadisi sun ka inganta an abi sumayya daga abi sumayya qala yace ikhtalafna ha huna mun yi saɓani a nan fil wurudi a cikin ma'ana ta alwurud ni ake nufi da ita shin shiga ake nufi ko ko zuwa dab da abu faqala ba'duna sai sashen mu yace la yadkhuluha mu'minun ba mu'minin da zai shiga cikin wuta an gane ko wa qala akharuna wadansu sun kace yadkhuluna ha jami'an za su shiga cikin wuta gaba dai sun mai yunajjillahu alladhina taqaw sana Allah ya tsiratar da waɗanda suka ji wato tsoron Allah falaqitu jabir ibn jabir ibn abdullahi sai na hadu da jabir dan abdullahi inji shi wannan abu sumayya shi ke bada labari kan mu manta fa zakartu zalika lahu sai ni bashi labarin wannan fa qala yace wa ahwa bi isbu'aihi ila udunayhi ya daukakar da kenan wato eh isbu'aihi kamar a ce yan yatsun shi guda biyu ila udunayhi ya daukakar da su zuwa ga wato abin nan kunnuwan shi guda biyu ko kunnayensa guda biyu yace summatan illam akun sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙuru kenan wato ya ɗaukakar da su yana mai kamar summatan kamar ya kurumtar da kanshi shi kamar kurma ne illam ya kun sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙuru ko summata summata afwan daga wato kurumta ne a sonmu summata kenan kamar addu'a ce Allah ya kurumtar da wato kunnaina ya ɗaukakar da wato hannayen shi shine wato ya kai ya ɗaukar da yatsun shi guda biyu ya kai su zuwa ga kunnai ko ya dosa su ma'ana ya toshe su yace to summata yana makansa addu'a su kurumce illam akun sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu in habban ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ba kamar yana makansa addu'a yana cewa alwurudu abinda ake nufi da alwurudu ad-dukhulu shine shiga la yabqa barrun babu wani barrun mutun nagari wala fajirun ko wato mutum wanda yake ba nagari ba an gane ko illa dakhala sai sun shiga wuta fatakunu alal mu'minina bardan wa salaman amma wutar za ta zamanto mai sanyi wato bu sanyi ne mai aminci kama kanat ala ibrahim alaihi salam kamar da kasance ga annabi ibrahim hatta har ya kasance inna linnari dajijan wuta tana da dajij in an ce dajij ana iya cewa wato kuwa ko kuma motsi ko an gane ko ko girgiza min bardihim daga sanyin su an gane ko ma'ana za ta damu kenan domin ita wuta ba ta son sanyi ɗabi'ar ta zafi take bukata sun mai yunajji Allahu alladhina taqaw ma'ana za ta yi za ta ji radadi ta ji wato dajja shine daga murya ko kuwa za ta yi kuwa ko ta ratsi min bardihim saboda sanyin masu imani sun mai yunajji Allahu alladhina taqaw sannan Allah ya tseratar da wato waɗanda suka ji suka ji tsoron Allah kenan wa yadharu adh-dhalimin fiha jithiyan Allah ya bar waɗanda suka yi zalunci fiha a cikin ta jithiyan suna durkushe Allah kai mu tsari to wannan shine amsar da suka kawo kenan sai a ce nan babu wani face sai ya shiga cikin wuta sai dai mumini Allah zai kare shi daga wato zafinta domin dama da ba ta kuna sai da izinin Allah kamar yadda bata kuna annabi Ibrahim ba a nan duniya da izinin Allah ne da ma take kuna Allah ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim Malam yace to warawa jama'atun ibn Mas'ud wata jama'a ta yi riwaya daga Abdullah ibn Mas'ud anna wurudan nari wato abinda ake nuhi da wurudun nar gitto ma wuta huwal mururu alaiha za a shuɗe ne a kanta li'annan nasa domin su mutane ta murru ala sirati za su wato shuɗe ne a kan sirati an gane ko wa huwa jisrun mansubun alamatin jahannam jisrun wato gada ce mansubun wadda aka gittata alamatin jahannam akan wato saman jahannama kenan malam yace to wa akhbara wa akhraja abd ibn humayd abd ibn humayd ya fitar wa ibn al-anbari da imam al-anbari wal baihaqi da imam al-baihaqi an gane ko mai taƙiƙin wannan littafi ya kawo kenan ta abin da akan inda wannan magana kin take zaka duba wato ya kawo shi da an kawo Imam al-Baihaqi yace anil Hasan daga al-Hasan wato al-Wurud an yi riwaya daga Hasan ya an ce Hasan galibi cikin littafin tafsiri ana nufin al-Hasan al-Basri an gane ko yake cewa المرور عليها من غير دخول ذا سشود ita jahannama saman take na amma ba tare da sun fita ba wa ruya zalika aidan an qatada an ruwaito wannan daga qatada ina fata an fahimce ni yace qalahul alusi imam al alusi ya faɗi wannan malam da ya faɗi inda ya dauko wannan magana wastadalla al qa'iluna bi anna al wurud nafs al dukhul su ko waɗanda suka kafa hujja da cewa abinda ake nufi da wurudi nafs al dukhul shiga ne cikin wuta kabni abbasin kamar riwaya da aka daga ibn abbas bi qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala sun kafa hujja fa awradahumun nar aya ta 98 a cikin suratul hud inda Allah ya ce fir'auna yaqdumu qaumahu yawmal qiyama zai gabaci mutanen sa dama shi ya gabace su a cikin halaka a nan duniya kuma lahira shi zai shiga gaba fa awradahumun nar sai ya sa su a cikin wuta ma'ana ya zansa da su shiga cikin wuta shi yasa aka ce zai sa su cikin wuta wa au qawlihi da fadar Allah subhanahu wata'ala law kana haula'i alihatan ma waraduha da dai haula'i waɗannan sun kasance alihatan abin bauta ma waɗanda sun kasance a bauta musu kenan su gumakan da aka bauta ba ko kuma mutanen da aka bauta ma suka yarda ma wara duha da ba su shiga ba kenan da Allah sun zamanto Allah hakikanin Allah wanda ake bauta wanda cancanta bauta mishi da ba su shiga ba suratul anbiya'i aya ta 99 kuma dukkan wannan wurudi yana nufin shiga wa qawlihi da fatar Allah subhanahu wa ta'ala hasabu jahannama antum laha waliduna inda yace innakum ma ta'buduna min dunillah ku da abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba hasabu jahannam makamashi ne na wutar jahannama kuma ana cewa hatab wato da larabci amma ba cikin qira'a ba wato yana nufin makamashi na jahannama antum laha waridun ku kuna masu shiga a cikin ta suratul anbiya'i aya ta 98 malam yace fal wurudu fi zalika kullihi abinda ake nufi da tisgowa a cikin wannan gaba dai ko ko kalma ta al wurud bi ma'anar dukhul ana nufin za su shiga malam yace wastadalla al qa'iluna su ko waɗanda suka kafa hujja da cewa bi annal wurud abinda ake nufi da wato kalma ta wurudi tisgowa al qurbu minha suna nufin za a kusance ta min ghairi dukhulin ba tare da shiga ba bi qaulihi ta'ala da fatar Allah subhanahu wa ta'ala walamma warada ma a madyana lokacin da warada ya tizguma shi annabi Musa kenan lokacin da ya fita ma a madyana ruwa na madyana suratul qasas aya ta 23 kuma da an kace annabi Musa ya tizgoma ruwan ba shiga cikin su yayi ba wa qauli zuhairun sun kafa hujja kuma da maganar zuhair falamma waradna al-ma'a zurqan jimamuhu wada'na isiya al-hadir al-mutakhayyim kaga ce falamma waradna al-ma'a lokacin da sun ka tizgoma ruwa kaga nan bai ce mi ba wato kenan suka yo kusa an fassara shi da ashrafna alaihi an gane ko ma'ana sun ka yo suka yo kusa da shi amma ba ana nufin sun shiga ba mai tahqiqin wani littafi in ka diba ya kawo ta'aliki akan wannan har ya kawo wa zurqan alma'u idha safa ruwa wanda yake idan ya tsaka ana kiran shi zurqan in ka kalli ruwan teku sai ka kamar sun koma kamar wato wato bula bula kenan kana azraqa wato ila al-akhdar kamar wato abin nan ruwa ne wanda yake bulu bulu amma yana da yana wato karkata zuwa ga kuma tsanwa tsanwa an gane ko yace wal jimamu mujtama'ul ma inda ruwa suke hada shi haduwa suke ake cewa al jimamu wada'na isiyal hadiri yace aqamna kenan sun tsaya sun aje wato saddarsu irin ta tsayawa in mutum ya tsaya sai a ce alqa asahu ma'ana wato ya kafa sandarsa kenan ya tsaya domin in mutum na tafiya sandarsa ba ta tsaya wuri daya wal mutakhayyim alladhi ittakhadha khaymatan shine mutumin da ya riki wato khayma kenan dai wannan shine fasarar dai gwargwado to mai ta'liq mai yin ta'liqi wannan littafi mai tahqiq wannan littafi Ahmad Muhammad Muhammad Badawi yayi bayani yace haza da yazo karshe ya ce karshen wannan mas'ala din don ya kawo sharhi ne na diwan na Zuhair Kaliba wato abin da lisa'alab ga sa'alab safha ta 39 duk da ke kawai a daidai bi nan ba ta baitin domin taba'a tana iya bambanta malam yace hadha wannan wala yattadihu huna tarjihul muallif li ra'ayin bai bayyana ba ga mai wannan littafin ya rinjayar da wani ra'ayi akan wani fi ma'anar wurudi a cikin ma'ana ta al-wurud gittowa yace lakinnahu sai dai shi rajjaha malan ya rinjayar fi adwa'il bayan a cikin littafin sa adwa'ul bayan fi idahil bil qur'an fi idahil qur'ani bil qur'an anna al wuruda huna abinda ake nufi da kalma ta wurudi anan kenan can a cikin adwa'ul bayan ma'anahu abinda ake nufi ad-dukhulu shiga kaga wannan sai nuna maka kenan tahqiqin littafi yana da amfani kaga an karar da kai wani sani wanda baka san da shi ba an ce nan bai tarjihi ba kuma tana yawa malam mantuwa da yayi koko wannan lokaci wani abu bai bayyana gare shi ba to wannan hadisi da malam ya kawo inda ya ce wa rawa jama'atun ibn mas'udin anna wurudal nari huwal mururu alaiha mai tahqiqin wannan littafi in ka diba in kana da taba'a wannan ta kursi malik abdullah ya kawo shi yace akhrajahu ahmad ya wato imam ahmad ya fitar da shi fi musnadihi a cikin musnad nashi a wato hadisi na 433 da hadisi na 4128 an abdurrahman bin mahdi da kuma tirmidhi ya kawo kuma imamu tirmidhi ya fitar da shi kaga takhrijin shi a cikin jami' din shi hadisi na 3160 wa ibn jarir ibn jarir tabari ya kawo shi a cikin tafsirin sa wato ya kawo shi yake cewa min tariqi yahya ibn sa'id wa abdurrahman bin mahdi wal hakim fi al mustadrak gashi nan dai min tariqi sa'id ibn amir jami'uhum an shu'ba an as-suddi an murra an abdullah bin mas'ud wa in minkum illa wariduha qala yaridunaha kidan za su gita summa yasturuna bi a'malihim sannan za su gitta mata wato abin nan za su wato yasduruna ma'ana asalin sadaran nan kamar daga sadar ne kirjin mutum ma'ana za su gitto mata da ayyukansu domin an ya ce qala ta'ala nasqi hatta yusdira ri'a nan yusdira ba ana nufin baka shiga gaba a'a ma'ana zaka gitto ma abu shine abin da ake nufi yace to wannan shine abinda an ka kawo yace yariduna hasu mai sudu bi amalim qala abdurrahman abdurrahman yace qultu li shu'ba nace ma shu'ba inna isra'ila haddathani an an suddi kenan wani mutum da ake kira isra'ila nan ba bani isra'ila ake nufi ba ya bani labari daga suddi an murra an abdullahi an annabi sallallahu alaihi wasallam qala shu'ba wa qad sami'tuhu min suddi marfu'an walakinni amdan ada'uhu yace na ji shi daga suddi amdan in ji shi shu'ba sai dai na na bar shi ban danganta shi zuwa ga wato manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba ya ci gaba da cewa akhraja ibnu jarir at-tabari ibnu jarir ya fitar wal hakim da hakim wa sa'labi da cikin imam sa'labi a cikin al-kashf wal bayan min tariqi abil ahwas an abdullahi fi qawlihi wa in minkum illa wariduha babu wani yace qala as-siratu ala jahannam nan ya fassara shi da sirati akan jahannama mithlu hadd as-sayfi wanda ya kai kamar haddu sayf kaifin takobi fatamurru al-tabaqatu al-ula kal-barqi jama'a na farko za su wuce kamar al-barqu wal fal su wuce wasaniya ta biyu karrihi kamar iska suna tafiya wu wasalisatu kal ajwad al-khayl su ko ta uku jama'a ta uku za ta wuce kamar doki ingarman doki mai tsannin karfi warrabi'atu ta hudu ka ajwad al-baha'imi kamar mafi karfin al-baha'imu dabbobi wadanda buskai abin nan ba wato doki tunda buskai shi gudu ba an gane ko sun yamurruna suna wucewa wal mala'ikatu mala'iku suna cewa ya kulunu suna cewa sallim sallim Allah ka tsiratas Allah ka tsiratas Allah ka tsiratas to wannan shi ne kenan wannan hadisi shi kuma ya nuna cewa wurudu hanan as-sirat ina za a gitta to kenan kaga kuma dukkan waɗannan hadisai ne to amma tana yiwa mallam bai rinja su ba saboda wannan lokaci wani ra'ayi bai bayyana gare shi ba amma idan muka duba shi wannan wanda yace gittawa kawai ake nufi akwai wato bai kai wancan hadisi karfi ba wanda ya nuna cewa wato ana nuna cewa za a shiga wato a cikin wato wutar jahannama to wannan kuma ya ce shiga to anan ko dai a ɗauki aljam'u a haɗa su a ce to abinda ake nufi farkon misali shi siraɗin za su iya ƙetarawa kansa akwai can ƙarshen siraɗi ko abin da ya kama da haka wanda za a iya shiga sannan kuma a fitar wannan ana iya ɗauka shi ko kuma a ɗauki a'a shiga ake nufi amma Allah subhanahu wataala zai kare su don ya ce sun manu najjin ladina ta za mu tsiratar da su to Allah zai iya tsiratar da su ko ta fuska ko da sun shiga cikin wutar ai Allah ne zai tsiratar da su ko sun bi ta kan siratin Allah ne zai tsiratar da su dan haka karyatar da sirati aqida ce ta waɗanda ba su yarda hadisai ba suna cewa ya za a yi a ce abu yana da kamar kaifi na takobi sannan kuma a ce wato kamar gashi yake kuma a ce an ketara shi to a ita duniya da lahira ba ɗaya suke ba kuma Allah subhanahu wataala shi yake kaddara abu irin yadda yake so dan haka kiyasin duniya akan lahira kiyasi ne na hankali wanda kuma ba a kamanta duniya da lahira don lahira daban duniya daban za ga yan mu'tazila da yan qur'ani da sauransu waɗansu suna karyatar da irin wannan da yan al-aqlaniyun wanda ke son a karyatar da hadisai daga nan kaga sai a karyatar da qur'ani ma gaba ɗaya duk a huta to wannan dole ɗaliban ilimi sai sun yi hattara akan su abinda nasu ya tabbatar da shi dole ne a tabbatar da shi ya zai kasance in baka yarda baka bari yan an zo lahirar ka gani yaya ne abin da ya kasance wato da lahirar ba taka bace kuma ba ta mu bace to wannan shi ne abin da ya kamata mu ƙara amma shi malam ya ɗauki shiga ne Allah subhanahu wataala bai kare su tun da hadisi ya zo ya nuna cewa za su wato shuɗe ne a cikinta sannan kuma za a tseratar da su wannan shi ma imamu ahmad ya fitar da shi in ka diba da anka kawo wannan asarkin da anka ce an abi sumayya rakam na uku a cikin wannan littafin yace akhrajahu ahmad fi musnadihi imamu ahmad ya fitar da shi wa abdu bin iwato hadisi na 328 da kuma hadisi na 14520 da abdu bin humayt cikin musnad nashi an gane ko al-muntakhab hadisi na 1106 da sauransu da yace wal harith bin abi usama fi musnadihi shi ma harith bin usama abi usama yana da nashi musnad hadisi na 1127 wal hakimu tirmidhi da hakimu tirmidhi a cikin nawadirul usul a hadisi na 99 da kuma na 990 wal baihaqi fi shu'ab al iman imam al baihaqi ya kawo cikin shu'ab al iman hadisi na 364 min tariqi abi sumayya bihi qala al baihaqi baihaqi yace hadha isnadun hasan wannan isnadi ne wanda bai da matsala zakarahu al-bukhari fi tarikh imam al-bukhari ya kawo shi a cikin tarikh kidan kaga su sun tafi cewa akan ya inganta to kaga idan muka doka cewa ko mu rinja da dai shigar ita ce tafi karfin sanadi ko kuma mu ce a'a shigar ko ta zamanto farko an gane ko ko kuma a'a farko za su fara ne akan siradi karshe a tsakiya sai zamanto sun shiga cikin ta daga baya kuma sai su sake fita babu matsala sai a hada wato waɗannan ra'ayuka guda biyu wallahu ta'ala a'lam to yan uwa musulmi kafin mu dawo a cikin littafin mu wancan zan dan kara da mas'ala guda da kamata mu kara shine cewa anan da an ce malin ya kawo da ya kafa aya hujja da aya da ta ce ula'ika anhamu ba'anun la yasma'una hasisaha aya ta 100 lokacin da muka zo bayani a wannan mas'ala ta 109 inda malin ya kawo وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن بعض الناس مبعد عنها لا يسمع لها حسا وهي قوله تعالى أولئك عنها مبعدون wannan tana daga cikin ayoyin da malamai suka kafa hujja akan mi akan ilmul jam'u bainan nusus ilmu al-jam'u bainan nusus dirasa al-mawdu'iyya lil mas'ala ko lil mawdu' an gane ko ko lil mustalah shine cewa zaka ga wadansu na ganin cewa ai wannan ilimi ma bid'a ne bai da wani asali a ce a hada nasoshi a'a idan muka duba nan Allah ce lokacin da aka bada wato misali cikin suratul zukhruf sai Allah ya ce innakum ma ta'buduna min duni da Allah subhanahu wataala ya ce innakum ma wala ma duriba ibn maryam masalan idza qaumuka minhu yasuddun lokacin da an ka bada misali kamar magana wadda za misalin ta zai dace da annabi Isa idza qauluka idza qaumuka minhu yasuddun sai ga mutanenka yasudduna ko yasudduna qira'a ce guda biyu suna wato yasuddun ko a ce suna kange mutane daga addini saboda su bada shubha ko kuma yasudduna suna dariya suna kelewa suna jin daɗi wa qalu a alihatuna khairun amhu sun kace to ai cikin qur'ani an ce innal wato innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam duk abin ku da abin da kuke bautawa wanda ba Allah ba makamashin jahannama ne sun kace to shikenan tayi daidai kenan sai suka ce annabi Isa an bauta mishi mala'iku an bauta musu a to ai an bauta ma allolin su kenan duk dai tunda musiba ce in ta game musiba dama in ta game za ta zo da sauki sun kace to shikenan kina annabi ya yarda cewa annabi Isa zai shiga cikin wutar jahannama to kaga wannan shubha ce suka kawo me yasa suka kawo ta don an ce innakum wa ma ta'buduna ta'buduna min dunillahi ku da abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba kaga nan ana magana su ne su abu na farko wanda ya kamata mu fahimta anan na ana magana ne kan su mushrikai ba ana magana ne kan wanda suka bauta ma Annabi Isa ba ko wanda suka bauta ma Uzairu wannan na farko kenan kuma da an ka ce wa ma ta'buduna min dunillahi da abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba sai kaga ma nan akwai shubha saboda mausuliyya ce tufidul umum duk abin da an ka bauta ma wanda ba Allah ba da aqil da ghairul aqil duk da yake nan ma aslinta lil aqil ne amma nan tana dauka duk abin da an ka bauta ma wanda ba Allah ba sai suka fake da wannan suka ce to Annabi Isa ma shi ma wutar jahannama zashi kaga yasidduna sun yasudduna sun kange mutane koko yasidduna da yasudduna duk ma'ana su dai sun ji daɗi sun daga murya su sun yi kelewa to kaga wannan shubha ce sun ka kawo kuma cikin Qur'ani ne to sai Allah ya musu raddi innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun waɗanda kyakkyawa ta gabata gare mu to waɗannan su za a nisantar da su daga ita kenan sai ka zama to kaga daga nan aka samu tun zamanin Qur'ani yana sabka ashe irin waɗannan matsalolin ana iya kirkiro su a zo da su don haka cewa babu irin wannan ilimi a cikin addinin musulunci ba gaskiya bane kadiba cikin Fathul Bari akwai babi ma wanda Ibn Abbas ana masa tambayoyi na bada amsa akan wannan kuma malamai ba su guje ba tun farkon musulunci suna yin mai da shubha wadda take da alaka ko ga Alqur'ani ko ga sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ko ga kuma shari'a ta addinin musulunci irin shibohin da kafirai da masu raunin imani da munafukai suke kawowa to wannan shi ne abin da ya kamata in ƙara ƙarƙashin wannan mas'ala kuma wallahu ta'ala alam sai a mas'alar mu ta ƙarshe kenan mas'ala ce ta ɗari shidda da sittin da tara a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid sai mu dawo cikin sa yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace laqad ahsahum wa addahum adda domin Allah ya faɗi ranar tashin alkiyama in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ke cikin sammai da ƙasai zai zo ma Allah bawa laqad ahsahum Allah ya kiyaye su wa addahum ya lissafa su addan lissafawa ya kiyaye adadin su suratu maryam aya ta 94 malam yace wal ihsa'u kididdigewa wal addu da lissafi alama na qalhul jauhari akan abin da jauhari ya ruwaito na lugha awil hasru ko ko a ce an sha makanci abu alama na qalahu ba'du a imatu tafsir akan abin da sashen malaman tafsiri sun karwaito kama sabaka zikruhu fi surati ibrahim kama yadda an ka ambata a cikin surati ibrahim kenan bayani salawatullahi alaihi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim fi qawlihi ta'ala wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala da an ka zo wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku ce ku lissafa ni'imar Allah ba za ku iya kididdige ta ba suratu ibrahim aya ta 34 malam yace to fa in kana al-ihsa'u in ya kasance al-ihsa'u al'adda shine al'adda kiyayewa lissafi fa huwa takrarun to kenan kamar maimaici ne sai zaman to kenan kamar abinda malaman balaga suke ce an samu hashu kamar an samu abinda an maimaita shi babu bukatar ayi haka wa in kana al-hasru to in kuma ana nufin da al-ihsa'u sha makancewa fa dhikruhu mughnin an dhikri al-add kenan ba sai an ambaci mi ba ba sai an ambaci addu ba lissafawa domin abinda an ka sha makance shi an san iyakarsa li anna al-hasra domin sha makance abu da tantance shi la ya kunu illa ba da ma'arifatil addi bai yiwuwa sai an san adadinsa a ce an kididdige shi to ya zamu bada amsa akan wannan malam yace kulna zamu ce al ihsa'u kalima ta al ihsa'u ta taba zakkuwa kad ja'a bi ma'anil ilmu aidan tana zakkuwa da ma'ana ta ilimi wa minhu qawluhu ta'ala tana zakkuwa daga cikin irin wannan akwai fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ahsa kulli shay'in adada Allah ya kiyaye komi wato ya san komi a adadi ya san adadin komai ai alima adada kulli shay'in Allah ya san adadin dukkan komai qala sha'ir sha'ir yace mai wake kenan ba ma ba mai waka ba domin waka an sa abin kida amma wake shine abin da akai da baki inda ba an ambaci wani abu wanda a haramun ba shi wake ba a haramta shi yace wa kullil ladhi lam tuhsihi muta'alliman wa amma alladhi ahsayta minhu fa'allimi wa kun ka kasance inji sha'ir lil ladhi lam tuhsihi ga abin da baka san shi ba nan ba yana rufin kididdigewa ba muta'alliman kayi kokari ka je ka nemi sani abinda baka san shi ba to ka nemi sanin sa wa amma allazi ahsayta minhu duk abinda kuma ka san shi fa allimi to ka sanar da shi kaga wannan ladabi na abinda ka sani na fatawa an tambaye ka bada amsa wanda baka sani baka ce baka sani ba sai ka bincike ko kuma sai ka tambaye malamai ko ko sai kun yi muzakara tsakankanin ku to kaga abinda dalibin ilimi ya kamata ya siffantu da shi abinda daliban ilimi da dama ba su siffantuwa da shi kaga ma wani sha'ir ina tunawa yake cewa wato idza إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع إذا لم تستطع شيئا إن بك إيا أبوا فدعه كبرش وجاوزه إلى ما تستطيع كيت رشد وقع بندك إيا دا من يحكى دا دنيا أنزمنا لاهيا سيكا قع بند بامو إيا مكفا كي متي سيمن يكرشي أزود الأمر سلالاتي دا كوا يسيا بكي أبند إيا دا أنزمنا لاهيا malan yace to wa huwa al-muradu huna nan abinda ake nufi inji malan nan shine abinda ake nufi sani fa yasirul ma'ana sai ya zamanto ma'ana laqad alimahum Allah ya san su ai alima af'alahum Allah ya san ayyukan da mutane suka aikata wa aqwalahum da abin da suka faɗa an gane ko na an ce ayyukan su kuma ba sai abin da gabbai sun ka aikata ba har da abin da zuciya ta aikata na aqida wa kullama yata'allaqu bi zawatihim Allah ya san duk abin da ke da alaka da zatin mutane gangan jikin su kenan wa sifatihim da sifofin su wa adadihim da kuma adadin su fala takrara mallan yace to nan ba a samun takrar an gane ko sai zaman to kenan ba maimaitawa na an kai ba an kace laqad ahsahum wa addahum adda wala istighna'a an dhikri al-add kenan babu wato ba a wadatuwa daga cewa ba sai an ambaci kalima ta al-add ba ta lissafi domin ahsa ba lissafi take nufi ba ya san su sannan ya kididdige su kididdigewa amma in mun dauki kalimar laqad ahsahum haqiqa Allah ya lissafa su ya san adadin su wa addahum adda sai zaman to ta'kidi na Allah ya tantance adadin su tantancewa kuma ta'kidi shi ma shina daga cikin mi shina daga cikin uslubin yaren larabci don haka ba a cewa akwai kuskure yan uwa musulmi suratu maryam na Allah ya kaddari muka kai karshen ta insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba idan Allah ya kaddara ya bamu iko za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh